بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الكرام العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ يا عبد المحضرين وإذا تجيبنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله قلت شو يسلتي ومن أنصف وأنا الله بصيرته هو ذا وسويي آدمتي وألا يحسب الإنسان يحسب وتزوجي أسدا يا لم سنة قوله رضي الله عنه وأن شيء وأن ليس ما تذكر مكان مزاع الله صلى الله عليه وسلم وأن ليس مكان كثير رضي الله عنه شيء شيء كذا بل يعلم wani ma zai san cewa dai an su kuta malik za ta zai qur'ani ya anhu cewa shiru na wanda qur'ani yake da hadisi ya karanta shi abbar da wuri da wata yi barura san wannan ya fi masa mai shiru din ya fi masa da mai karanta wannan bisa barura ne bisa barura in dai zaman ya karanta qur'ani da qur'ani sun yi wasu zai dogara ke ya karanta kuma ka qur'ani sun yi wasu shiru din ya fi masa alheri daga karatun sai. يقول المعارض wanda ba da irin wannan amsa sai shi mai mai inkari kuma zai ce ba karkala to ashir tsari ya ce inda salatul fati ki haka za ka zabi da sawari ita salatul fati nan akwai lada iri kaza da iri kaza da iri kaza da a cikin ta fa ku sai daga ce wata hasa ne da bi tafsirin tafsirin ai maganar lada wannan babu wani abu na fifita na fifitawa ce cewa za a samu lada iri kaza wani kansu zaji kaza ba shi ke nufin kuma wannan zafin ya kowane zafi ko ya kowane ya buɗe za a sana ba haka ne wannan babu fifitawa a cikin wannan sai magana ladanci ilmin zafin zawari domin yawan lada na tattara abdaliya wannan ba ya fifita ba ya nuna wasu wasu fifiko ba ya waziyatu shi wannan yawan lada wato waziya ne kawai tsarin daraja ne wal waziyatu na su kurdi shi kuma wasu waziya ba ta nufin wato ba ta ba ta hukunta wato fifiko kadibatul libari ya zo a cikin zamu mutum libari a cikin shayin sayyid buhari ma nasuhu abin da aka nasanta wa qarraba ibn abi shaybata min hadith abdurrahman ibn zubair hakika ibn abi shaybata ya rawaito daga hadithin abdurrahman ibn zubair ibn ru'ayb hal sabiqina fi isnad hasan da isnad kyakkyawa qala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yake kana da wasiyu a qawaman wallahi annabi Isa zai san da wasu mutane innahum la yuslukum aw khayrun minkum wallahi wa innam mutane da annabi Isa zai tara irin ku ne ko ma sun fi alheri da gare ku kike ga safai salatan sallah ya faɗa haka su innahum la yuslukum aw khayrun minkum innahum la yuslukum aw khayrun minkum ولن يخزي الله أمته Allah ba zai tafi da al'umma ba ana awwaluha wanda zama shine farkonta wal masihu akhiruha annabi idan ko shine karshen ya goza ummati ya ummu mutaha wa isa wa alu ya goza ummati ya ummu mutaha wa isa wa alu wannan al'umma tana tsallar rubu inda zama Allah ya jagorance ta annabi ya jagorance ta kuma wato hakima da gwamnati su ga wasu warawa abu dawuda a turmuzi bin hadisi a bisa alama da rafahu abu dawuda ya rawaita da imamu turmuzi daga hadisin na abu sa alamata rafahu ya daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ci ayyamu lil amil fihin na alif khamsi wani lokaci zai zo wanda zai tsaya aiki a cikin wannan lokutan to zai samu ladan hamsin ila aka ce da shi minhum aw minna hamsin irin mu koyo su hamsin daga cikin mu koyo cikin su ya rasu Allah ala ban minkum ita ala daga cikin ku wa shahidun da hadisi masal ummati masal bakal wannan kuwa wato mai shaida ne ga wannan hadisi da yake cewa masal ummati masal bakal la yajra'u walhum khairun am akhiru ibsana al'umma ta kan kusa da ruwan sama ne ba sani ba farkon sai ba alheri ko ƙarshen wa ta sai bin abdul barra aidan da hadisi umar rafahu ibn abdul barri ya kama hujja hanyar da hadisi sai na umar wanda ke ya dauka hadisin cewa afdal da khalqi imanan aw bi asabir rijal yu'minu da biwa lam ya'mun Allah ya ci mutum fitan mutane a wajen imani su ne wasu mutane da suke cikin wasu sannan mazaje yiwu minu nuna bi suna yin imani da ni ba zan yi rauni a wasu ganda ba ni imani da ni a wasu ganda ba alhadis alhadis a hannun da kuma tsaya da siyo tsaya da siya fitar na hadis da zai da wani sa walakin isnaduhu da'ifun amma isnadun hadis da rauna ne alamu ta tafi ba hujja a cikin sa وروى أحمد ودارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال ياتي قال أبو عبيدة أبو عبيدة ياتي يا رسول الله أ- أحد مسلم منا لا تقولوا لي فوق الهرب وجاء أبو عبيدة ابن الجراح من الأمة إذا ما زال أين فرد لا تقولوا لي وقت في الهرب أسلمنا معك من مسلم ذلك وجاهدنا معك من يأتي لو كان شيء على ذلك قال كما قال يأتي أم كما لا أفهم أقول سمتاني يكونون بعدكم تصدع بايوم يؤمنون بي ولم يرون ذات من الإيمان يجب أن تتسلل وأن تسلل وأن ذات الإيمان يجب أن تتسلل وإسناده وحسنون zanen wani hadisi na sun ce ne ko kyakkyawa ne ba ka samu hashin kuma da wani hashin wata hadisi da sai wa ta da aida bi annan sababa fi kawai qur'an fi kawai qur'an awwal khairul quruni sannan ya kama hujja da da cewa dalilin da yasa ya zama wato karni na farko shine khairul qurun kamar da ibn Arabi hadisi khairul qurun kami ثم الذين ينهم ثم الذين ينهم وتتوقع haka. a nan gano gura ba a fi imanin dalili saboda ta kasance baki da su a cikin imanin zamani ne wacce kafarai sun fi yawa amma ake ta yi ba a samu da suka zanta sai mutum ɗaya mutum biyu mutum uku su zanta kan shi kaga kenan a wannan lokacin wato musuluncin ko mummunan baki ne su ne tsaro a cikin da yawa shi ya sa ma ba za a yi su da fara kuma sun ba alheri da ya kakaka saboda su musulunci a lokacin da kuwa kafin ce kici ina ma'ana sun sha wuya wajen yin kusu da kasar da ku fara yi saboda yawan gafarai da suke rayuwa a zamanin wata buri ala azabun da kuma hakuwarsu da jure su a cikin cutar wa gafara wata masu ke yin bidinihim da kuma wato riko da addinin su ƙara shi kenan sai ce a kazalika a wakil ruhum ba haka ma da ƙarshen su ma za su kasance su ma za su zama haka kuma za a waye gari masu koda gini kaɗan ne mafiya yawa su ne a wasu mafiya yawa su ne wanda suke ba wasu koda gini ba ɗan kara zuba ne wanda ba su koda gini ko kuma su koda gini amma da bida ba da sunna ba ko idan wanda zai tsaya wa Allah ya tsaya wa gaskiya ya tsaya bin hanyar manzo Allah zai zama su ne tsararru su ne kaɗan ta haka su ba za su shawo ya ci a cikin shi yasa yadda na farkon tsayar tsoni isa na ƙarshen ma za su mahaifi su ba قال وصبرهم على عذابهم يكون حقوق الوصف وتمسكهم بدينهم الحكم العجيب قال سيدي فكذلك اواخرهم حق كشنزما اذا اقاموا الدين ان يسكت الى الدين وتمسكوا به سكت ركوع الشيء وصبروا على الطاعه سكت جوليا على زابون الله حين ظهور المعاصي لو كنت قد تقرنت تزابون الله لا تزابون سر جايا ولا تزابون فوق الذنوب قالوا ايضا ان ذلك غرباء wanda suka haka su ma lokacin da zama baki wa zakar a amalu fi zalika zamani wasu ma ayyukan su za su zama tsakaka a wannan zamani amma zakar a amalu ulaika kamar yadda ayyukan wancan na farkon su ma suka zama tsakaka a kan Allah wa shahadu da kuma rawahu muslimun hadisin abin da yake tabbatar da wannan shine abin da imam muslim ya rawaita ana bi hurairata daga sunna bi hurairata rafa'ahu ya daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bada al-islamu gariban musulunci ya zoma yana bako wasu ya kudu gariban kuma da sannan musulunci ya koma bako wata a wani magana ta yi wani abin ya ji da wata magana ta ce waye da farkon farkon addini ya ta kasa su kama ba da wajen da addini ba na bako haka zai koma bako ba kun ba da rubura ba saboda haka madalla madalla da baki madalla da baki wata aka ba kalamun ibn abdul barri لأن مقتضى كلامه أن يكون في من يأتي بعد الصحابة من يكون أفضل من بعد الصحابة وقد أنقضى كلام ابن عبد البر hakika wato ya biyo bayan da ta shi ibn abdulbaru da annan muktala galamihi wato ya goya magana a bayan da ta ibn abdulbaru cewa wato muktala galamihi abin da san sai ke nufi an ya kuna liman ya ci ba da sahaba cewa za a samu mutane a cikin wanda za su biyo bayan sahabbai man ya kuna abdullar bayan sahaba wanda za su zama sun buwa da cikin sahabban shi ne abin da sa su ke nufi. Wadalika sarraha al-qurtubi wannan magana ko ita abin da tsara imam al-qurtubi ya tabbatar da ita lakin kalam ibn abd al-barri laysa al-laik fi hajj min sahaba sai da kuma magana ta ibn abd al-barr ba ta da nufin wato an take ta takaka a cikin dukkan sahabbai ba cewa za a samu in za a cikin wanda suka zo daga ƙarshe sun fi sahabbai ba yana nufin kowa daga kan sahabban a ba wasu daga cikin su zai yi ma su kuma magana gaba ɗaya kan kowa da kowa da cikin su inda wuta za fi kalami mun ya tabbata a cikin lantarsa a istisnai ahal badri cewa an keɓe banda mutanen badar wanda suka je yakin badar wani hudaybiya banda wanda suka je yakin hudaybiya na'am wanda shi zahaba ilaihi al-jawhur cewa shi haka ne abinda gunzumin malamai suka tafi a kansa annan fadilatar sahaba la ya adiluha amalon cewa wato shi fifiko na sahabbai ba wani abu da yake ba wani aiki da zai jera da ita da mujarrad da mutum ya zama sahabon annabi to ba wani wanda ba sahabon annabi wanda zai irin wani aiki ko mai girman aiki ya saddo shi a daraja ba zai yi ba wannan suhuwar kawai sanan cewa sahabon annabi da ta tsawo kayi saboda kowace irin martaba sai mu sha hadisa sallallahu alaihi wasallam saboda ganin mazala da suka nemi ta kuma gaba ga ta ba ko da ka ga shi ta hanyar karama ko ka rayu da shi a zamanin da yake rayuwa haka ba haka zai yi wa amma ba zai tafaka da wani ba zai tafaka da wani zabbu haru amma wanda ya zama wato ba zai tafaka da wani zabbu haru wa zabbu ilayhi bil hijra amma wanda ya zama ya samu kariya ya samu ba da kariya ga wasala ma'ana ya ji ya kira da annabi ya bashi kariya wa zabbu ilayhi bil hijra kuma ya yi hijira da annabi sallallahu alaihi wasallam misali ya kuma madina ya ba makka kuma yana manzo Allah ya bata awai dozati ko kuma ya zama cikin lantar wanda su da bi annabi bayan ya dawo wa dabtu shar'i multaqi ko ko mutalaqi min kuma ya kiyaye shari'a da suka daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tablighu lil ba'dahu sannan ya isar da ita ga wanda suka zo baya kamar da sahabbai suke wanda ya samu wannan fa innahu la ya'jiluhu ahadun man yati ba'dahu bayan da za a yi wani ya jiri da shi daga cikin wanda za su zama yansu ba su yi ba wani zalim da ana mu wani zaɓar su biyar shi zalim da kura domin babu wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'i wanda aka ambata ɗin nan illa wa lillan zai taɓaƙa bi halin su da ajin man amina bi halin ka'adu sai ba ta cewa wato lillan zai taɓaƙa bi ha mislu ajli man amila biha wanda ya riga wanda ya riga da waccan to yana da lada wato kwatankwacin wanda zai aiki da irin taron bayansa mana sun yi wasu ɗabi'o'i sun wasu ayyuka na bajinta wanda duk wanda ya zo bayan su ya kwatanta aiki da irin wannan ayyuka sai an ba su ladan sama bayan an ba su nasu ladan na musamman kuma sai an ƙara mana da cikin ladan wanda saboda hadisi da yake cewa ban sanin sosan hasana wanda mun arewa wa arewa mun hanyar da hada da mai kyawa ko wanda ya sunanta aiki kyakkyawa kuma wanda zai aiki da irinsa to yana da ladansa da kuma ladan wanda suka aikata daga ranar sassan kyawa tare da akwai suka fara tashi wannan hanyar duk wanda ya zo aiki bayan sun ba su lada sun ci kaga wannan ma ya kara ba su sallar da suke akan ba su sai wa mahsanul nuzari a inda jahiliya take yadda mahadu fi man lam yahsul lahu illa mujarradul mushahada kamar suka tabbata a inda ake zance a nan akan sahabban ba dukan sahabban ba sai dai wanda ya zama daga cikin su bai da komai a cikin sukar ban da kawai ya ga annabi amma bai wani kokari ba shi ba ya ta dauka sai Allah ba shi ba ba a dauka kariya ba shi ba ta tsara Allah ba bai hadu da Qur'ani ya koya wani kuma bai hadu da da Allah ya kawai bai kan so da ga annabi ya na ga a ran da kan wasu da bayan wasu da aiki ne shi da su ina fata muku yawo ba dukkan ba ke fa in jumla bayna mukhtalaf al-ahadith al-madhkurah in aka tatta tsakanin wayannan hadisan mabambanta wanda aka ambata a baya kana mutajihar ala annan hadisa العامل منهم أجر خمسين منكم لا يدل على أفضل غير الصحابة على الصحابة zai zama ke nan tilala manufar wancan hadisi da yake cewa da adana biyu ko adana hamsina wanda ya aiki da cikin guda da hamsina da adana hamsin da tilala wannan hadisi za su zama ba ta da nuna fifiko na wani sahabi a kan sahabai duka ba da aka bujar da ya ta alali layar sanzu musu butar abu da yin mutlaka domin wato kawai kasancewar mutum ya samu lada ba yana nuna dole ya fi da haka ya ɗauki su kuma kan kowa da kowa mutlakan ba haka ba zai gida da akabar da kafi a bifikin ibn al-arabi ma nasu ya zo a cikin zabin wato al-ahkam na alkali a bibakar ibn al-arabi yana cewa wa rawa abu umamata ash-sha'abani abu umamata sha'abani ya rawaito kala ya ce a taitu a ba ta alabatar hushani na zo gurin abu ta alabatar hushani وقلت له ده لسه شيء كيف تدعو بهذه الآية فلاك دولنا الآية فقال سيجل لي أية آية وتآية كتبه وقلت ده لسه شيء قوله تعالى آية الله يكتوى تبارك وتعالى عليكم وأنفسكم لا يذكركم من ضل إذا احتريتم ويتكون wanda ya kace ba zai cutar da ku da komai wanda ya kun shirya kowa ya fahimta ya ya da zina amadu alaikum wa ya kowa da wanda ya kaga Allah kowa ya shakanta la ya zurruku man dalla wanda ya kace wa hanya ba zai cuce ku da komai ba in za ka rage muku kun shirya sai dai ka shirya wanda kanka cikin da kanka daga nan ka damu da wani da za ka faɗa ka wannan aya a ƙara shi ka sai abu za a mata mushe sai ya ce shi amma wallahi da kansa an an ha hadiran da kansa an ta an ha an ta an ha hadiran ita da Allah ne ke nutsuwa ka san mai masani ko na wannan magana ni da ka tambaya na san ba ka amsa سألت أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مني وأنا تبت في من الله صلى الله عليه وسلم آية فقال يا من الله يشفي وليس بروه بالمعروف ولو كتئم أمني كتئم أي شيء أبدا كمبشو وتناهوا عن المنكر كتئم أنه لبنى أبيكي حتى إذا رأيت شحا مطاعا حتى لو كنت تكوك قاقنا زوجيا وأن تكون أنا منها وهو متبعا kuka ga kuma wato son zuciya wanda ake biye masa wa duniyar mu'assalatan ko ga ana bibi duniya kan lahira wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi kuka ga kowane babu ra'ayi yana gurguwa da ra'ayinsa ra'ayin yana burge shi fa alayka bi khasib nafsika a wannan lokacin kai kanka kai kanka wa da amr al-amati bi ala amma wa tawas inda kai kanka da amma wanda kuma da shi kanka shi kuma wanda Allah ya ga mana ya ka zai wannan lokacin wata kana cewa ma za ka yi ko wani ko za ka tsaya ka biyo wani ko ka za ka kawai ka kanka saboda kamar ko zai mutane wa wani suke so in da suka zaba da wannan ya fi ya masa ya masa shi kullum a jiki da a jiki a wani ala mutane to da wani fahimta in wani abokin mu'amala ne in ka suka gaya mai gaskiya sai ya yanke gaba da sai fara biya ma baya zai daga wayar ka in ka je mai fata rai za a da mishi mutane ba wa'azin suke so sun bibi da son zuciya a kan gaskiya sun bibi duniya a kan lahiyar a wannan lokacin ne wannan lafiya su kowa da kanka da kowa da kanka domin tsayin da min wala'ikun ayyama in wasu ma da shi za su zo a bayan ku a sabur fihin nan yin juriya a cikin tsayin haƙuri a cikin su wa'annan kwanakin na su da kaf da aljami sa da mutum ya tafi karwashin wuta ne da suka danki karwashin wuta ne ke a hannun sai ya mutu da magawai yaya to kamar irin haka ne lokacin riko da addini haka ce in aka zama da lokacin to kai sai za ka kawo addini ne rage da kai mai karatu ko zaka ko ya za ka shaka to duk mutane ba da suka ba kai ne za ka zo shi ga addini العامل في هنا a wannan lokacin ne ake cewa wato yi aiki a cikin wannan kwanaki mai tsayawa Allah ya da ranar mutum hamsin za su samu ya amalu da misal amalukum ونسي أجل النوم الحديث إلى آخر كذا كذا كذا إلى أن قال حدثنا لبس ليش المسألة الرابعة مسألة تذاكرت للمسجد الأقصى أحرم الله مع شيخنا أبي بكر فيه من يوم ذاكرة أما تلا شبيت المقدس الله يسكت جوالش هذا الشيخ مشروع أبي بكر فيه من يوم ذاكرة هذا الحديث وأنا الحديث عن أبي ثعلبة بن أبو ثعلبة الكشري قوله صلى الله عليه وسلم فيه faɗa cikin hadisin ya ce inna min wara'ikum ayyamun as-sabr as-sabr al-amil bi ayyamun as-sabr to wa ayyamun as-sabr al-amil bi ta'allu 50 minkum qalu وقالوا بل منهم وقال بل منكم لأنكم تجدون على خير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا wanda Allah ya ce bayan wasu kwanaki da za su zo yau na kuya a cikinsu su iya da wuya sai za mu yi aiki a irin wannan lokacin da yin aiki da bin Allah sai dai yake da yana tare mutum hamsin daga cikin ku fa qalu bal minkum sabat da ayatu la kana kun iya hamsin daga cikin su ba cikin mu ba fa qala bal minkum dan Allah ya ce a cikin ku ne hamsin kun ku ne ke zai bayar hamsin ku da bai ladan sahabi hamsin za su samu suka aiki da a wancan lokacin Allah ya ce ku ne da annabi da zubin Allah kai a wani domin kuna samun mataimaka a kan aikin alheri in ka da kuma aikin alheri za ka samu mataimaka a cikin sa domin su su tafi yi shi kowa da ma an yi dusa kowa alheri ne dusa ko kuma na yi zubin a wani amma su a wancan lokacin za su samu ba samun mai taimako mataimaka a kan alheri to wanda ya dauka alheri shi shi ke nufi zai ga kowa ya dariya mashi gudu kowa tsaye yake su kawai inda kana so a taimaka ma a tsaya ma ka samu taimaka sai ka ɗauko kiyasi ba ka ɗauko kiyasi ba kuma yi ba sai a taimaka ma aiki a ka ɗauko alheri ba za ku ba kowa ta gane ba wannan ya sa a wannan lokacin suke aiki mana na masu zuwa ba wata ba waɗannan domin tattauna a nan tare da shi sai na ayi bakar fiye kai bai yakunu ajin manya cikin ummati ya za a ce an samu lada a cikin waɗanda za su zo nan gaba daga cikin al'umma su samu lada a fa'afa ajin sahara ninkin ba ninkin da ladan sahabai sai za ka dai ba a nan asisul islam ta da cewa su sahabar su suka kama musulunci wa abba su dina su suka kama addinin wa kamar manara su da suka tsaye da wato ubba addini wa su da wani amsara su suka buɗe birane wa hamalin bai zata su suka ɗauki kai wa mahajin millata kuma suka kyanke shi zama ya zama ɗan aku har suka shi kuɗi addini ya zama ya yi kyanke ko ina wa ƙarƙarar da bisa zai zama ai wanda Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce fil hadisi sahihi a cikin hadisi sahihi da uli a sahabi annabi ya ce ku rabon ɗalibin sahabbai na fa sai da saba shi a kansu alam an faɗa a hadukun bisa a hudu inda ɗayan ku zai shayar da misalin bisa a hudu da hamani da zinari a ce littafin bisa a hudu girman sa ɗin nan to ka ciyar da shi ciyar da zinari kamar yawan girmansa ma balaga mutu a hariyo da ɗan kuɗi ya haka da ke kai misalin mutallabi na sai daga shi sa ba ma'ana lalar da ya samu ba zai kai misalin lalar mutallabi na hatsi da wanda shi sa bai bayar ba ba za su ko ko rabin ba za su samu abin da ake rike nan kai ka samu zinari ko in ce dala na'am shi na'am wannan yara ake gani ba a gana su ina ta wajen dinari ba ga su dala ko sai ba ko euro ka samu dinari a ka samu dala ko euro kamar misalin yawan tarin dutsen dala duk ka ciyar da idan Allah ka ba da duk karawa ka ce ba haula yi ka ba mu shi da gari saboda tsamin bai wani kusa da alheri duk ƙarar da zai zai Allah sahabi ya tsaye ko kofi ne na hatsi ya bayar wannan dalolin da ka bayar ba za ka kamo ladan sahabatar da ya bada kofin hadiwa ko rabin da zama za ka ba me yasa so da shi na hadiwa zuwa hadiwa kawai shi da yi shi ne zara yake yi so ko tsare wanda a yau yadda zama da wani a su ce ku shi a kansa ya ce ka za a yi sai wa yake duk abin da suke alada yake duk abin da suke kuma abin da yake abin alada za ka ta kuma ka samu wannan ba wata rana an yi kaula saboda haka muka fito da zance akan haka a kanar da zai ta tsala ko ta tsala ne amma ta tsala sai ba a kanar da zai ta tsala hasa da ya kauli a kanar da zai ta tsala da ya kauli wata hasara da ma'ana lubaban awdahnahu fi shari'ati fi shari'ati fa kana da zai ta tsala sai zama a ƙarshe abin da ya rayu rayu abin da muka ke rayu rayuwa daga maganganun mu wata hasara kai da ma'ana abin da muka ke cira towa daga cikin wancan ma'ana duka shine wato dubaban mun fito da kudaden zancen أوضحناه وهذا هو ليس في شيء دليل في شيء دليل عليه. الإشارة إليه أن الصحابة إشارة كثيرة كانت سوى سنة بين كان لهم أعمال كثيرة سوى سنة أي كداع فيما تقدم صدره الشيء أو لما جواز الشافعية وذلك لا يلحقه فيه أحد وأنا أي كداع سنة كثيرة عن النبي راشي كاريا سيادة الدين فإذا تشكى وتسمى الله يوسف وأنا أي كداع لا يلحقه فيه أحد فهو الذي يرقص أسمه العينة wala idani shi a wahu fi basharun ba wannan adam da zai iya kaiwa ko da fajin su ma a cikin wannan wala amalu siwaha min furu'i dini da kuma ayyuka wanda suka ba wayannan ba na daga farko din addini wato reshe reshe da addini la isawihi fiha fil adam man ahlat akhlaqahu to man ahlat akhlaqahu duk wanda ya ikhlasi irin nasu to zai daidai da su a cikin lada wa hanzataha من شوائب البدع إنه متجاهل تجد أيد الناس من شوائب البدع فبدع شرعي والرياء باب الرياء بعده أبايس والأمر بالمعروف هو متجاهل مدير عليه والنهي عن المنكر لا يهني بما عملت هو الأمر بالمعروف والنهي عن باب عظيم ومدير عليه لا يهني بما عملت فقوة شيء من جمع هو ابتداء الدين شيء يعتبر الدين والإسلام هو مسلم وهو أيضا ينتهى من المباركة shi a cikin gurin yana umarni da umarni da alheri da kuma hanyar gaban abinci wa kan kana dalilan fitu da ba shi ko umarni da alheri ya kasance kaɗan ne a zamanin farkon musulunci ba sa'adul marayi kuma abu ne mai wuya a wannan lokaci da galibantar ku fara ala haƙi saboda a lokacin kafarai sun tsinta a kan masu imani masu wanda su yaƙi sun fi su yawa sun fi su ƙarfi sai sa a lokacin da kira zuwa ga Allah ba mu yanzu da shi. Ya yi zamanin ainihin da kuma daga zalika to kuma irin haka dai a ƙarshen zamani ma haka abin da kuma dawowa zai kuma dawowa cewa kai kira zuwa ga alheri din ma a sannan kai kira zuwa ga Allah din ma a sannan ma dai har yau wahala ne shi saboda shi ma a wani lokacin ka ɗan masu mutu da aikakiyar yuwanin sashi sallallahu alaihi wasallam zala ya rika wani haka dama sai ba za su zama da cewa zamani zai gurɓace nan gaba wanda gudun su sai fitoni za su bayyana wa gana mutu ba zai za kuma ya tarbiya a kan gaskiya wasila ita biyu wata biyu sannan za a samu canje-canje da kuma shi da addini wuri-wuri ko mina da halittu daga mutane da halitta wani kuma man ya ci sunana man mazamin ahalin kitabi kamar ƙara sallallahu alaihi wa sallam haka da kuma rukumi na wanda za su zo nan gaba akan sunanin wanda suka shirya daga cikin ahalin kitabi kuma zai biyewa a wata ahalin kitabi suke ahalin kitabi su ne kiristoci da yahudawa da addini ya so mai nisa an zama suka yi da wucewa ta wasu suka rike su da wakannin allah sauran da sun suna da abuja su inda shi kuma sun suna da abin da ana wasu mu sun suna kuma abin da zai ba shi da kawai yana haka kuma zama ala ana sun suna da kun ba a canza nasu ƙwarari ba ana suna ma'ana su sai a kan da ayar ko da a fasa ayar ƙara gara sai a suka kuma yadda ake yi so ka yi kuna su muna lakta da tsara da ganin bitin wata aya ɗan shi a suna kamar da ita a matsayin cewa sai na shi ne shi ne halifa ba za a fi sarrafa ba ba annabi ya nafa sada haka qur'ani ba nafa sada haka da gangan dan zalunci ba a kwace wani hadisi ne shine hadisin gaje wa ko sai shi cewa mun kwace wala ba Allah din wala wala wala wala wala wala fa alwa ala wannan hadisi shine hujja ta sai biyu kuma shine ayat take cewa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raji'un wannan ayar da ya yi da ba wani kuma ba wasu kada ne mu ba su sun koki ku shi Allah wa rasulu ma Allah wannan dina amanu lillahi ki mu da sama da sai imani da kike da Allah ko jin da kake ke ban zakka ko wani ne mu ke ku wannan Allah dina amanu lillahi ki da Allah da ka ina ka ji shi ba ruwa da shi ka ji a ga gurin hawashi ko aya da abin da Allah ya faɗa shi kuke ga wannan ne suna so shi ne sai kuma da wani abu irin wannan ai jikin da wani shi ba ko da ba shi zai san ayar ba amma an tana wannan ko kuma hadisi da wanda Allah sanar da dama wani sai a dauka sai a sanda musu ba ko a sanda musu wani ba ga abin da aka faɗa kai daban ga abin da mutum zai shi ko ya gane ko ke so a ciki daban Allah ya ce da sarka kunna su zara man gane kamar ku wallahi za ku bi saboda kuma da cikin sai gaba lokacin shugura shugura wato tsari tsari ko shukuran da shukurin tsari bayan tsari ya kana gudun da suke inda su shaka wasa gudun shawo duk abin da suka yi na fata a cikin kuma ya gudu shi wanda ya aiki da ya'i gaba gaba na gudun mutum a ta lai a ta lauda da lu bujira dabbin haribin da lafatu har sai ta kai da misali alu kitabun nan ko wanda suka riga yi kunnan za su shiga ramun zomo wanda yake wasa da kashe kwai ta shiga kawai dai suka yi ramun قال صلى الله عليه وسلم ya ce ba za a islamu ganima wata gudu ganima kama ba za a wani hadisi za a yana cewa musulunci ya soma yana ba ko kuma sai ya koma bakon kamar yadda ya soma sai yadda ya soma ta zai koma insha wa bil quruni wa bil quruni ne yake imam al-allama shahabi bin abdul abbas ahmada ibn idris amana suhu ya zo a cikin quruk daga imam al-allama kana da wasana shahabi bin abdul abbas ahmad bin idris yana cewa alƙa'ida ta shirura ƙa'ida ta ashirin a tafsiru duk duk yaran rabbi ta'ala shi zaɓi da fifiko yana zuwa ne daga zaɓi da da da da zafin Allah kawai Allah ya ga dama shi da wuce ya fita shi ba a cewa dani liman ya shawo wanda ya ga dama ne alaman ya shawo kuma akan abin da ya ga dama wanda ba ya shawo kuma kan abin da ya ga dama alama ya shawo kuma abin da ya ga dama fa yi wasu a hanyar mutu na wuyi mai kulli wajiyin al'ahari sai zama ɗaya daga cikin waɗannan mutane ne daga zan misali suna daidai da juna kansu ɗaya shekarunsu ɗaya kila ma tsawonsu ɗaya kila ma na saba da martaba iri ɗaya amma kuma sai ka ga wannan ya kwanin da rinka shan kuɗi da wasu Allah ne tsara shi da dama ya kai kawai. Ka tabbirin zakat ala shafi ta'awun. Ka tabbiri, ok, ka tabbiri shafi zakati على شاة التطوع وتبديل بدل الكتاب تاخير صلاة الفرض الفاتحة حال الصلاة أو مثال في تأخير زكاة أكن تأخير زكاة زكاة بها وزن زكاة كما وزن زكاة غير زكاة زكاة زكاة ليس هذا في ذلك وجه أخير سكوت زكاة يا لا يوجد سكوت أقول لك بلاستيك ai da aji ka ka duniya ba za ka ce zai ka haka nan misali kifi da fatiha a cikin zallar farilla akan fatiha da ba cikin zallar farilla akan ne ba duk da fatiha ta duk wani da amma wajen lada da fatiha ba su daraja fatiha da aka ga a cikin zallar farilla kan fatiha da aka ga ba su zallar haka ba za ka ce zai ba ko ya aka ko haka Allah ya yi aka yi ya yi ba zai rubuta abin da ba sai yin da ba ko za ya tafi a kan ba Allah ya yi shi إن الواجب أفضل من مال الواجب abin da ya sa ita ba ita zakka akwai zakka san su biyu ba kan akwai sadaka saboda abin da yake wajibi ya fi abin da ba wajibi ba sadaka ba wajibi zakka wajibi ce sadaka akwai sadaka akwai zakka ta fi akwai sadaka saboda abin da yake wanda zaka tabbira hajjin farka a tsara wuce haka na bibi da misali aikin hajji ta farilla da kuma aikin hajji na fara yanzu ka je ka aikin hajji wanda ake cewa na farilla shi ne da farko da kaje kai na farko da dole ne a kanka ya da su ko wanda ya alata da hajjul bai wanda ya yi ya Allah ya wajabta wa mutane yana bin su bashin yin aikin haji da dole ne biyu haka na wannan hakki ne na Allah da kake lillahi alal nas hajjul bai Allah yana da wani hakki a gurin mutane shi ne hajjatul haji da dole ne biyu to da kaje kai da farkon ka ga ba Allah hakki ba to ga ko kowa ba da wannan hajjin ta farko da kai ta sauke farari ina ba shi ke sa sauke farari ya je ya sauke farari mana ya sauke abin da ke dole a kansa yanzu ya kuma koma ne yake na na fada to da wannan aikin hajjin da biyu da kai da wancan na farko da kai mace da suka amma ta ba da rana da kowane na farkon wanda yake da dole to ya fi na biyu da kai kai na fada an fada duk wanda bibi da wanda a cewa dan da aka yi haka Allah ya ita kika zo kace da mu dan mai zarar ba ki da ko da talaki ko dan mai zarar ko haka Allah ba a san ba a san ko haka mun bala wala azgar kun salati ala mithli ha hadin salat haka da duk dikiran da ake a cikin sallah in ake wasu dikiran irin su amma ba a cikin sallah ba to da cikin sallah sun koyi da daraja misali ana yin tafiya a ruku ana yin tafiya a sujada ana yin tafiya ana yin kaza duk wannan dikiran in ka mutu cikin cikin sallar kuma ka yi su a wajen sallah su ba zai kyau da wancan ba zai da wancan nan ba alam kai sani aka hadi asaba al-mujibatu tabdili cewa waɗannan sababai wanda suke masu wajabtawa ga fifiko a shi ta arabu suna irin yi sau da shi wani lokaci zai kun afdalu man haza a kasara wa afdalaha wani lokacin yakan zama mai yiwuwa fifiko ya zo daga cewa abin da ya fi yawa da shi za a zama ya fi fifiko wani lokacin aka yi karar da shi والتفضيل إنما يكون بين المجموعات shi duk ko yana faruwa ne a ganganin abubuwan da suke gurgurun ɗaya wannan irin wannan ne amma kuma ya fi shi da saboda dalili kaza su suna shi duk yake faruwa wa kadi ya sassu da bugulu da ba su sifatar fadila wani lokacin ma aka samu wanda aka ci kuma yana da wanda ake fasa da tsofi wanda kuma su kuma wancan din da ya fi shi ba shi da su wanda suna faruwa ita ma wala ya kana mutane ka fito fira alaihi kuma wannan din kasancewa haka ta kasance da kuma wannan bai yi suka a kan fifi ba da wancan yake da shi a kasa sai da kauli sallallahu alaihi wasallam a kazakun aliyun wanda ya kuma ke yin hukunci a cikin shi da bai na ya kuma ke a karanci ya ne wa abu dukun zaibu wanda ya kuma iya da wani zato a cikin ku na zaibu ko ko ya haka a ina zabi ko da ba wa akala hukum ubayyu wanda ya kuma iya da cikin a cikin ku ubayyu bil ka wa akala hukum bil halal wal halali ma'az bil jabal wanda ya kuma a cikin ku sanin halal da haram ma'az da jabal yanzu wannan da aka faɗa duk ba shi abu ba shi ba shi kuma ba ba shi usman ba yanzu waɗannan zama da suna da waɗannan matsalolin da wannan fifikon sai da wani sun koyi shan daraja a'a kaga suna da wani abu da suke da shi amma da da cewa wanda ya fi su ko ba shi shi ne misali a wuka da wuka sun fi su daraja sun fi su kima a ƙari da hukunci amma kuma su ga shi kuma da shi a wajen jama'a da shi da a cikin akwai ba wanda ya fi sanin da wanga da matsayi da a cikin akwai ba wanda ya fi yare ƙaranci da matsayi na da a cikin wanda ya fi kashin ƙarari da makoyi da ka shi ne nan kawai a nan gurin yana wuce biyu ba ya zama kuma ya fi dukkan saura kuma abubuwa an kula. ma an yaba magana sai za a nan son jini da su sun na bugan ya fi duk sauran amma ba a faɗe shi a ciki ba wa ka ƙin sun sulaimanu a laifin salam bil mulkin abu ko kuma kamar yadda aka keɓance sai na sulaimanu an wuce da bada gari shi a nan sulaiman aka keɓance shi da mulkin azimi wato da mulki wanda yake mai girma kamar yadda aka keɓance shi da mulki ka ga ba a bawa za a yi wannan mulki mun gari mulki ne ya zauna duniya ya wani wannan ya fi zira zuwa ya mafi wani yin alai zira zuwa amiri almakira ne su ne ko kuma game da ake fata da bulubu da cewa an raya ya tsawon shekaru da yawa annabi nuhu ya yi shekaru da yawa ko ya shekaru kira zuwa ga Allah shekarar duba ne ba ma shekaru a duniya ke zama ba daga nan ya zo wa'azi kawai ya shekaru wa'azi shekara dubu ba hudu ga ga ma shekaru da wannan bayanin bai yafi kowa ba wa adam alaihi salam da kauni ya barbashin ko kuma yadda aka ce ban annabi adam da kan cewa babban mutane wannan bayanin bai yafi kowa ba ma tafsir muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan da ba za a biya shi kuma amma su da wasu abubuwan kuma gashi wannan haƙi ce ko ko kamar misali a cikin sallah da kiran sallah sallah da kiran sallah kaga dai sallah ta fi kiran sallah ta ma mutu kowace ibada amma ta ta kiran sallah yana da abin da sallah ba ta da shi me ya kiran sallah yake da shi sallah ba ta da shi yanzu kana sallah in ana kiran sallah ke hada ya kiran sallah Allahu akbar to shi ba ya kiran sallah hadisi ne a cikin wata Allah ya ce da shaitan jin da ya kwanta wajen sallah shaitan zai shiga abu a kuce shaitan zai gudu bari ka wanda ya zama gudu ya zama duniya ba ya so cikin da zai su shiga sallah wajen abu ya ji da gudu ya ta gudu amma an tabbata da sallah bayan ka gama gama shi ake da sallah kuma an tada sallah kuma zai dawo sai ya zo ba wai ya zama wai wajen sallah ba har cikin zuciya mai sallah shi ya ƙara sallah ba har cikin zuciya da ke sama wanda zai ba sallah kaga ba ya tsaron sallah ka amma yana tsaron kiran sallah kuma sallah ta fi kiran sallah an kula shi a wanda hadisi ke faɗa ko hadisi ya kula wani yujadu sai bai mako duri har yi manzil akan samu wanda an bishi amma yana da zama kiyawa da wanda bai da sai gaba da ko kuma kuma da aka bata an gashe ne wala hada ka'ida su kuma da wannan ka'ida ba wa hiya tajwizu tasdazul hudud walatul fadl ka'ida cewa wato ya halatta a samu wanda aka fi yana da abin da wanda ya fi shi ba shi da shi la lazima ta nan kuma da ta nan kuma ya ba da an samu warwara ta kada warwara alam ya sani cewa an tabbiyar mala'ikatu wal anbiya'i cewa wato TPO mala'iku da annabawa sallallahu alaihi ta'ala alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam da mutum ne zuwa gida na ma wa bid'at wanda ya bada da biyan Allah wa kasatu masubati da yawan wato ladar da shi wal ahwal sunniyati da kuma wato halaye wato na masaski da sharfi da sadar da kuma ɗaukar manzanci wa tarda su aliyyaci da kuma wato tarzoji maɗaukaka wanka da biya a tanku duk wanda ya zama ya samu cika a cikin waɗannan abubuwa duka فهو أفضل ومن يكفي في كتير وكذلك التفصيل بين العبادات وهكما هما كيفي وغالي عبادو أشياء وانا عبادة تافي عبادة كلا عبادة كلا تافي عبادة كلا بسيط كما جاء إنما هو لمجموع ما فيها ولينا فأروانا لمجموع عمل كسكتا مجموع عمل كسكتا شيء كما تبديكو فقد يختصر مفضول عبادة الفاضل yana yiwuwa ka samu wanda aka bi ya ce ba shi da abin da kuma wanda bi ba shi da shi misali ka kashi zazzar jihadi da zaune shahada ba ku misali yadda aka ke ɓarci jihadi ko ga ajiyar Allah da zanen shahada to wanda ya ke ɗauka ajiyar Allah sai ya mutu a ya samu da shahada to wace ibada za ka shiga yi ka samu zanen shahada ko da rabuwa amma kun jihadi ya fi kowace ibada ne a zuwa kan wasu rafi abdul min sallah ta bi shi jihadi amma a cikin sallah babu babu shahada amma a cikin nan akwai yaƙi na wani zo yana sallah da zuwa zuwa ɗan wani su sun bindige sun buɗe mai wuta a zuwa gina hasashi wani da su fito ya samu shahada da cewa shahada waye ya ce zalla da shahada wata zalla da shahada yaƙi ya ce yaƙi almajiran da ne ba da ya saba musu a ra'ayi yana faɗa wanda ba su so sai su buɗe kokarin da kai wani ya ce shahada yana a yaƙi yaƙi ya ce zalla da shahada ba su الله يجيب الله مش علاش وذلك شوف نعم ايه ايه كل شيء موجود قاعد يقول على كل كل كل غير لك على كل هاي كان هيك لو تقول على كده كبر بجيك تزيد كمان تقول على ايه تعالى الله راح يجعلك اذا انا راح يجعلك والعجل حاجة أنا أي حاجة مثالية أفضل من الجد يا أبي سيرة ما هو مش هذا شيء وكذلك العجل فيه كثير ذنوب حاجة نقول ما كبر وين مثالية أي حاجة أفضل كم يا ذنوب أي حاجة ودير هاو كثير هذا وقال كريم أشتكي اللي أحكي في الوقت وكاي حاجة وجاء في حديث هذا في حديث ما من حج فلم يرقص ولم يفسق خالد من ذنوبه كهم والزعوم wanda ya je aikin hajji a cikin aikin hajji bai yi farfasa ba bai yi fasikan shi ba to ya fita daga aikin hajji da sadin adil daga zalbar sa kamar yadda ran da bayan da tsaki shi zo ran da ka zo duniya da baka da ko da shi da kai sai ma na da su da ba mu da kai kai kuka ina ina ina ka ran da ba ni ai ma kan duniya sai ma da aka zo da masarin arif to da mutum ya je aikin hajji ana sauka daga arba ya je da mu ifada shi kenan ya koda aka manta kan shi ayo ba kuma sai shi mun kula wa ya kasu zunuba kullaha wannan ko yana nufin dukkan zunuba ke ko dukkan zunuba an yi wata bi'a dukkan zunuba to zai buka ya annabi yawmal wiladati kana kazalika kamar da aka ce shi ba ko da zunuba يقول هذا شيء كما لم تكن سائل شاكرا وقد ورد في بعض الاحاديث يا الله سوره الشاهد ان الله تعالى تجاوز لهم لهم الخطيئات سوى الله سبحانه وتعالى ينا كان كان يوجد لك نقرا فليسوا يقوم مع عليه وتمنع المتبعات وما يلام الجمود لك انت عشبه وثلاث ليس في ذلك اما كذا سنه بابا مثلا تبيش سنه تبيش a cikin aikin ba zai kai sallah kana cewa assalamu alaikum ka zo zai sallah shi ke an gami wani da ba sha ka sai a yi hanyar kuma bayan da ke sama duk wannan yana da dan kaji an ce salatu kaza ya shi da ma a da shi ya bari ya mu al'ani misali ya kadara duk wannan kun ba masu yin kace wai ya tsaka shi kaza shi kaza ko ba da ke an yi tsawon da su ce ku shi a zai ni ba na kawai kayan wani da su a sallar da ana saba shi saboda shi kawai da shi ne da ku jiya da an yi gama shi wasu ma'ila abin da ya fara kawai da ma'ila sai dai ba su suna fara da yawa su sa'in kare shi a kama wannan a kawai yanzu da akwai bai kwanan duk ba su da shi a kama wani haka ne wanda ya wannan ala ya ci za su za su da za su da aka ce rigima ko duba fa'ida ko ya fa'ida inda fa'ida bai ci ne aka yi kai baka sa wanda kake yawon ya yi ba shi ne saka ya fi ne kan fa'ida sannan ka bai shi ɗaya ma idan zance ake akan abdaliya to yayi da zai shi tsarin abdaliya ba sai ga wani wani kuma akwai mazdiya akwai abdaliya ana samun wanda ya kuma yana da wani abu ko wanda ya shi wanda ya kudin yana da wani abu shi ba shi shi haka dai kasan da ya fi ba ta ba wata ba ne abu yan uwa shirishin za ka jira musu akan samun bashi da zan da lafiya aka fi ayyaki yaki su masu ba da kariya a kan mai ruwa su suna zance ne a kan wanda fara gawa shi annabi fara zuwa har ko shawar da ba suke suna da tsafta shi ne zuwa ga masarinsa to misali ta ka su kallon jimin annabi suke ba jimin sarrafa suke ba zuwa ba shi kuma wanda ya kirki da tsaya da ba shi da shi shi kuma kwanye yake nuna masa jimin lada amma duk gaba ɗaya kan tsaye da duniyar duniya aka sai kuma da amfani da wawa ma kawo ɗan yaka والصلاة ليس فيها ذلك شرك مع أنها أفضل من الحج هذا كان صلاة فإن الحج أما بعض مقالة كان كريما لأنه معصوم ومع ذلك فأقول من إجاء وانا إلا لأنه يجوز أن يحصل المقبول بما ليس الفاضل سيدا أو أنه كسبت الأمايا سوى يا على أسابه وأن أكد فيه شيء الأمايا لأعلم يكون وأن يجيش واجيش وقد تقدم أيها قبل أمايا أن الشيطان يفر من الأعضاء شكرا ما قام كسبه cewa shaitan yana gudun kiran sallah baya tsayawa ana yi wani kama shi akan yana gudun kama baya tsayawa ana yi kama wala ya gudun da sallah amma baya gudun sallah eh zo a cikin su suke suke fata ba ba an ha abdul bin kuma yana cewa sallah da kiran sallah din nan sallah ta fi kiran sallah ta fi kama wa kan saka ta masa dinuhu kuma ya kamata a baya cewa ma'anahu a kanar wa kalmin wako وقد تقدم تفضيله عن جماعة الأبايش وشاف التسيس وأنه يعرض الآن في قاعدة سورة ما نفسه يقول لك قاعدة إنسان ونما غير التقاعدة في قواعد الأحكام لإبن الدين إلى عبد السلام في هذا ما أشرت في قواعد الأحكام لإبن الدين إلى عبد السلام ما نفسه وهن يجي سوى فإن قيل إن أكسي أيوه أفضل وأنه يغلب قراءة تبت أم سورة الكافرون karatun tabbar da zabi da hadin shi ya fi ko kuma sun karanta wato ya da kafin da shi ne wanda ya fi awul istigar da baki ya ci tsari har ko kuma shagaltuwa da karanta baki ya ci tsari har ma da alhamdulillah la ilaha illallah wa akbar wa la hawla wa quwwata illa billah al shi ne fi ma an da baki ya ci tsari har muta'alliqatun billahi wa islamu alayhi tare da cewa ita baki ya ci tsari har hujja sai da Allah ne kuma kira ne ake wa Allah domin cewa kake alhamdulillah سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه به الا بالله ai wannan Allah ke shayi to ne bi akan sa bayyana ko akan sa kuliya ko akan sa wajen su biyan shi ko ne wa tabbat mu'allaka mu'allaka bi abil hal aga da wajen san Allah ake shayi subhanallahi alhamdulillahi wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah ko da jaran Allah ita ba ta bari la ta fi gane wa abu da hamu ne ita kuma kuna ya gane da kafin gane da kafin da kafin ya cewa yanzu sai ka gaya mu wanda ya fi idan ka ce kana da bihi zan ya fi saboda kira ga ake wa Allah to kana da mutum kunya ko ya ce ina ba samu ba abin da yake jira kira da zai yi kai da in ka ce ka ce a tauhidi da alhamdulillah da Allahu akbar da lamun da wasu da duk jarin Allah ne ko da su ba a shi ya yi da ko kamar ya inda san ai a ce wata tsiya kuwa in wata a wata zubi
Now you.
zuwa daji kuwa yi to kage ko shi sa mutum baya zuba kujani da an ce kaza kawai zai kama yin rubuci ba za da kula da muhimmi wato an ƙiwa zancen wani ƙauru ya shirin ku shirin musu aliki haka zai ita magana tana ɗaukaka ne da ɗaukakar abin da ya kira tsaye a kansa a jawabu amsa za mu haka ba da karna shi abin da muka ambata min an da mukaccen kura da kira'atu a tsarin ilimi a zakari cewa karatu zai iya yi waye zama mafi fice da dukkan zirai kai kira'atu fi iya misali kamar karatu a cewa sallah wakacin kul azkaru a tsarin da'a amma wani mutum zai yi zikirai da Qur'ani shi kuka shi Qur'ani shi ba a zaɓa a wasu lokuta ban tukuran mu shira'atu bari ma akwai inda aka ma kar hanta yin karatu makruki ne ma shi ba a zaɓa a wasu lokuta misali kar kira su bin ku yanzu kai ku ka ba kai da Qur'ani ba saka na'am Qur'ani ba ne kan saka a to ai ƙara ma ne duk Qur'ani ne shi to da ka jira ku wannan Qur'ani ba yi shi ba ta ba ba ta ku tsara wata kira a cikin hukuku a cikin zulawa ina abubuwan da kuma imam an tafi da wani sai da a cikin hukuku da zulawa ba zai wasu halaye da wani wa kazalika kai hukuku assalamu afdal zai kira wani su kuma zai yi kirari ga Allah ya zama ya fi Qur'ani ya fi kasu Qur'ani wani azkar ya fi zikiran ibadu al-akbar a wasu lokuta misali kan du'ayin kunushi kamar yadda aka ce addu'a al-kunushi sallallahu alaihi wasallam an take a jihar su shiga wani kamar lawar su shiga kuma haka ko wani abu kamar haka wata awo wani su zai da yin addu'a tsakanin su zai ka ɗan wani ka zai farko kafin kuma ta biyu an take addu'a ka kama kasu fara kuma shi a yi wa kada aka da mata ka zama ninka zamu ibn hajar ibn mutar al-allama da ibn ma'asir sufi sayyidi muhammad fad ibn babal alawi ashjibi wato karanta masana masana fikihu kuma مثلا حديث سوفي سيد محمد خان ابن باب العلوي مشوش بجيدا مثانيا to ya kulla magana bayan magana da ibn hajar ya kawo yana cewa wa man yakun inna salata akasaru ajra bil qur'an wanda yace ai karatun qur'ani ya fi yawan lada a salati ya fi yawan lada daga karatun qur'ani la yukaffiru wannan bai kafara ko la yukaffaru ba za a kafa sai ba sai ya kafa dan ya ce karatu Qur'ani a nan ya fi rashi ya Qur'ani ba za a ce mai kafu kuma za a ce kuskure ba in ka sanar ku juri la ta tsatsu a fasiya domin yawan lada baya nuna fifiko amma da kama kan yi kiran wani za a yi kan yi kuma a ga wannan hanyar wani hudu ne za a iya fahimtar wani daga abin da ibn hazan ya rubuta da shi na haɗa shi da yawan hulfashi a hajjan a cikin fatul bayan jada wato wannan waka ce wa man yaqul inna salata aktaru ajran min al-qur'ani la yukaffaru inna sadra wujud la tastalzimu al-afdaliyata kama qadi wa lam وما حكاه النووي وابن حجر في الفتح ايضا نص ذلك ذكر واجب يجزا ذهنه ولحظه هكذا هو لا وأن يجزا ذهنه ولحظه وذا أمام ما كلام الذكر به يلبس على الجهل وكل من وكل من كان ضعيف العقل وكفر امام الاولياء والجهل والعدل عدل الداء بمعنى duk wanda ya ce dai kamar da farko talawa duk wanda ya ce salati ya fi yawan lana daga kafin qur'ani ba za a ce mai kafin ba in suka tattun kujuru da ta tsazzimul afdaliyata domin yawan lana baya zuwa fiti ko kuma amma kan yau kamar da aka sani amma a gawar na hawa ibn hajar daga abin da nawawi ya rawaito daga shi ibn hajar ibn hajar ko asqalani a cikin fashimul bayani ke nan ya nasanta wanda kuma an ambata wa adiyiza da ginin ruwan hannu to haka za a ji shi shi ya zaici wannan فجاء منهما كلام النكر تشيل هدرو تكذا يسوع تشيل هدرو سوى ذكر الشمبا فجاء منهما كلام النكر sai wani zance na na inkari ya zo daga wurin su suka ce ake inkara ma a magana yi rabba su ala da zahari da irin wannan ne da ma suke kawo rikici a cikin abokan jahilci wa kullum wani kana da kibar akali duk wanda zai mai raunin hankali wa kufira ko ba kafara imamu da auliya sai suka kafatar da jagoran wani sheshe da zama da ya faɗi magana wa jahalu wal hadu aslu da da zayinci da hasara da wasu da aslu ko su irin cuta ai da an yi bayani karara kuma kowa ya wannan bayanin zai fahimci abin da shugaba yake yi sai dai kuma wannan ma shugaba hasara ko zayinci a ranka wannan ba ya zafi tazilun to sai kuma jela da zan goya da ita bishiyu الحرمين الشريفين أسلم يعني الحرم حرمين الشريفين المكي والمدني حرم مكة الحرم مدينة ووجود ليهما يكون iyakokin masallacin biyu amma sai yanzu da wasu ima da kuma bayanin abin da ya sauka daga cikin sukar masallacin mazara da mana da maka zalim Allah shi Allah Allah ya kara musu ɗaukaka masallacin annabi da masallacin hannu tuwil masjid masjid amma ga mu shiga bayani ba ya kamata a cewa wannan shi yana magana ne a shekara ta dubu da ɗari tara da talatin da jama'a na yi safi fayi ya ga wani shekara ta wanda ba ko yanzu shekara ta wani tsara ke magana an kusa ƙarni da shi ba har mun maka da ke ganin da na Madina to ba wai kan ne ba duk in shekara biyu ka take kadan saka kafa ba kaje ba don ga kuma ba da kidan ba da kidan ba da shi kullum ya aiki a shi bayan ba bayan ba a yanzu haka wani take maka na aiki a har mun maka muna hira da kakawata sunan su da tsora ko biya adam da kafan tattara shi a zaga cikin kwa a gidan su mutum gage ba haka su mutum gida abinci na ba shi cikin yadda ya aka ayyuka duk da abubuwan na yadda yake gani mashruɗi ne na sarkin da ya wuce wanda ya rasu a dalla shi ya soma shi tsira da ko har yanzu ba a kammala nasa ba yanzu ko tsalmani ya soma nasa kuma shi wannan mai zira gado wani da ala muhammad bin salman shi ma ya zaɓar na ɗaki saboda kowane sarki yau sai ya yi nasa har yanzu ba a gama da sarkin da ya mutu ba azalla shi ake yi salman ya zo da ya sha tona ba muhammad bin salman zai da shi ma ya bala da ya ce wannan su jira ɗura to kullum ya rabu maka zama shi da kusurin aiki yadda ɗan abubuwan da zamu ji zamu misali ba zama wato kan arba'a adadin bayanin azabar da shi ne wannan tsawon hau mun fara dole da masjid da makki tsawon masallacin makka haram makka min dakhil daga ciki mai ajin wa hamsin wasu tuna mita mita ɗari da sittin da biyar a ɗayan mutum ayin biyar goma har ko biyu mita ɗari da hamsin da biyar wa arduhu fatan da kuma da ashin wasa ma da tsamsa mita 180 wa adad sawarihi adadin wato al'amudan masallacin kuma hamsu ne ashin wa hamsin wa arba'un al'amudi 500 wato da arba'in da biyar wa fi wasa take haikar da ka'abar da musharrafa a tsakiyarsa kuma ga ka'aba kafa gawatar da زادها الله شرفا وتعزيما ان كان كان متوفقا للجماعه وقد جاءت على شكل مربع اذا كان مثلا على شكل زي المربع كوفنا كوفنا زي كما بناؤه من حجارة السلبة الزرقاء ginin ita ka'aba to da bulo ne wanda yake wato mai tsantsi kuma wanda yake wato kalarsa kalar zaiba wata ba'uha 15 mitar ainihin ita ka'aba wato mita goma sha biyar wa yanzu da tulu dirki da mai sallar da sallah an yau ne kama ka wa yanzu da tulu dirki a lazimin hidayatu الذي فيه الحجر الأسود ashara bitan wato tsayin a a wato kusurwarsa wanda hannun abin da yake ciki da shi kuma ya ya miƙa misalin wato tsawon mitan goma sha biyu wa arduhu ala ashara amsalin fatin da kuma misalin wato mita wato wato mita wato mita goma wala hu babun bil mashriqi wannan ka'aba tana da koba bangaren gaba yadda biyu an al'abdu bi namu bi tsayin tsayin tsakanin tsakanin tsakanin tsakanin zarin kasa ita kofar misalin mita shi ta ba a babin tsayi ba ne shiga ka'aba ba tsayin da ba domin ka zo ka tsaya a wajen ka'aba to inda kofar ta fara ya wuce mai kama a ga wajen da za ka iya hawa ta ta buye kawai tsawon da za ka sa shi ka Opa, olha, ele está me tapando na mesa, claro. Yawwa, wafi da hini bi tsara tsawari ne da kudin rafe. A cikin ɗakin ka'abar kuma akwai al'amuji guda uku. Mina da kuhuti a rafe, wato na itace al'amudin, wanda ya maɗaukaci. akalla a wancan lokaci wani za ka faɗa yanzu jini da sosai ɗin da kakar yanki ba shi da tsoro wa yi wujen haridar zai bi na'ul muhu da mutabul murta fi wa anil arzu sannan kuma ka wuce waje a ka'abar wajen ka'abar ba cikin ba to za ka samu kuma wani gini wanda yake wato kewayayye dan madaukaci kamar kasa da na hau zira'in wato ya kai misalin zira'in guda wacce za mu hu duna zalin kalilan fadin da kuma da ke haka ba a kan wa yadda nuna halin da aswadu an arzu maqam wato kamar ginshiki yake yana cewa ya ka'aba da wajen zafi ba wannan zanin ka'aba da ake zafi ka'aba a cikin da ake ɗaure zan kama kamar kora an ɗaure shi a ciki to kawar ba haka wato da ke zafi ba kamar tsakanin da kama amma ka ɗan yarge kai da na da su ba ya kama domin ka awar yara ne wai da wani hadar asur an arzul maqa hadar asur shi ma yana sama kaɗan da ƙasa bai na hawa bitin misalin mita ɗaya wani su da kuma min mita daga ƙasa zuwa inda ta asur ne da ya kama da shi fi kuwatin mufakkucin markuzatun fiha yana cikin wata wato wato tsaga wanda take mufassalatin abin da tsewa da azurfa kisa za ka ga shi an azurfa an koye shi a cikin wani azurfa a farko na silba silba to azurfa ce wanda silba silba amma da duka kana ganin shi amma da yau ce wata tsawa ke ne kawai an zaga shi da da azurfa amma an da babu mufassalatin kamar yadda ya zama shi ma kofar an zage shi da azurfa والسلم الذي يكايه كذلك هكذا قال لا يجي الى هذا اليوم وشي ولا على الفاروش والبيت مكسن لكن صوت حريرية حريرة shi kuma ɗakin gaba ɗaya an rufe shi da riga faka ta da hariri sau da faka ya duru bi hahi zamun kuma sannan an kewaye ta da mazargi wanda ake ɗaure ta da ƙasa mazargi min washi zahabi shi kuma wato da daga zare ne na azar na zinari a kai shi wa ala hududul maqa yujad maqam sayyidina ibrahim al-khalil sannan gurin da ake cewa ya dawa shi kuma akwai maqam sayyidina ibrahim amince da kwaje gare shi qa'iman fi muqabala tababil ka'abati sharifa shi kuma wato yana tsaye yana tantantar kofar ka'aba shi muqam ibrahim yana fuskantar kuma ka'aba tana fuskantar juna ala arba ce a amudatin bi haƙubatin murabba'a shi kuma yana kan al'amudi hudu an tura shi akan al'amudi guda hudu sannan an masa kubba an rufe shi da ita wanda ke da kusurwa hudu shababi ko hamilar nuhar haƙoƙin da ke cikin kofar ko da da ke ciki na nuhar ko tsaba na tsasa ne ya zaharu da hana halal abdala amma daga cikin ana iya ganin hadarin dutsen ne annabi alayhi abdul khalil alayhi salam dutsen da kawo annabi zai yi zai zai yi nan amma mu yanzu ne a wani lokacin za ka tafi sai dai gurbin kamar amma za ka duka ba saboda shi ma yanzu an lullube shi gaba ɗayan sa sun da Allah bari wani na yi ya fara ba shi ya masa da yanzu kamar hawa ko kai da shi sai ka rika da shi da dai kamar kawo hawa kamar kuma ba su ke da zuwa kamar ta kamar su ke da zuwa kamar ba su ke ba ne na ne ayo ya rufe shi a ga sama kamar Ibrahim ma a rufe shi الأربعة أعول بها قربة وحجة وبالقرب منهم أقصد الشيخ مشيوك عن إبراهيم يوجد فيه زمزمة أنا أقول لك زمزم وقد بنيت عليه قبة رفيعة shi kuma an yi da zanzan shi ma an yi masa kubba ma ɗaukaki ya wuce kamar rumfa sai ka zo da zan kuka kira shi a wancan lokacin yanzu ba haka ba ba inda za ka zaka ka gari da ya je ka je ka faɗa kan farko kawai amma a gaske zalimin sun sun arabi to wajen kurmi mai bakani in ka zo kusa da mukar ibrahim kuma akwai al-mimbar rafi mumbari madaukaci wanda ake hawa ana yin hudu ba a kansa ya zuba mishi sai lokacin hudu ba ake turo shi da tsaya kayan gari shi sai a kawo shi a ajin wani ya hawa da ya kawo hudu ba a ɗauki zuwa don zafi da mabayin da ya kawo a gaba wa adadin manana sab'atu sannan adadin kufa kufa da ke cikin masallacin harami guda bakwai ce ai zama su ruwa wal abwabu tisatun wa arba'una kofofin kuma da ka ana na haramin makka su kuma guda arba'in da tara ne kofa ɗaya biyu uku guda arba'in da tara subhanallah wani masjid harami muhammadun khasun ta tarwili bil karaba a masallacin haramin kan akwai wani ofishi na musamman ko ma'aikata ta musamman saboda haɗin tafsiru ma'aikatar kula da hasken haskaka harin a ne mutum kai kun yi zai da shirku alwaru bin ba ka zuci sai zama inda dare yi sai ka ga wato a sake a sake masu kwan jini suna ɗaukaka a cikin masallaci a da su shi na jirina wanda suke shigar da masu duba suna jin daɗin ganin sa wannan ce wa masjidin nabi sallallahu alaihi wasallama da masallacin annabi kuwa sallallahu alaihi wasallama wa bil madinati sittata ashara masjidan zaɓe a madina kakkafinta masallaci goma sha shida ne waka yi a cikin madina kakkafinta masallaci goma sha shida ne ba kari ba ne kuwa fi wasu da madina shi masallaci maza Allah yana masallaci yana tsakiyar madina munawwara a ba na kawo wa manzar musulmi wato wato manzarin da wanda yake kyakkyawa kuma yubidilu kuma yana hankali ya kasa sai kuɗi ka wani division na zai kuma wato yana gigi ta ta masu kwallon zaka la sama da shan shakar da gurba diku wato saboda shakar da mai kyau wa yau lamun kuluba farahan kuma yana wato cika zukata da farin ciki wasu da farin ciki hukuran da manna wa huwa mustaqilun kuma shi wata lafiya ya dan dan sallatan annabi ya bulugu duluhu bi atan wa sittata ashara mitran tsawon sa ya kai misalin wato mita ɗari da goma sha shida wa ardu min babu jibril ila babin salam fatar da kuma daga kofar sai na jibril zuwa babin salam kofar da ake ziyara a nan sarar cikin ta za ka samu wato fitaccen wata wani da mitan mita tamanin da shida wasu ka fashi ce wa min ji haki mahallin nisa in kuma ta wajen ɓangaren mata ne inda suke ziyara a nan su kuma ila ji haki babin rahama ya zuwa kofar wato da ake ce babin rahama ila na hawi babin majidi ya zuwa kofar wato babin majidi aka samu da wasu kilomita mita da shirin wa da da asaihi abdahamatul qadimati qadimati shakli adadin kuma ustuwana wato al'amulai manya manya tsofaffi su su kuma salatu mai ashin wasa ashin wani shiruna wato sun kai wato misalin sun kai al'amudi ɗari uku da ashirin da bakwai wa kan rufe al'ala ya haƙi babun sigaru a saman ta kuma saman su ina da amurai an ɗora wasu kubbobi ƙanana ƙanana haka mutassasin ba'aba da ba'abe suna da liƙe da juna kusa da kusa haka wa majmu'u saqaful masjid shi kuma da baki ɗaya rufin masallacin muzakhafatun maktubu fiha ayatun gaba ɗayan sa an masa kwalliya an rubuta ayoyin qur'ani a cikin su a rufin masallacin wa sauran qur'ani da kuma sauran qur'ani wal munzar sharifu munkarin da kuma ɗaukaci sallallahu alaihi wasallama min al-ruham shi ko na ruham ne ma'anin ne ruham al-manqush min zahabi wanda aka lankace shi da rubutu na zinari wal mihrab an-nabawi inda maza Allah yake tsaya kuma ya sallah kazalika an ya sarihi to shi ma kamar haka yana gefen hagu da mumbar shi ma an rubuta shi wa shabbabu sharifu haka na shabbakin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam madaukaki allazi an rubuta shi sharifa wanda yake akan wato tsakin manzo Allah madaukaki da yake manzo Allah ke kwance an ya zari da zalika shi ma yana da gefen hagu da mumbar wa yamluku tulan 19 mita shi mumbarin nan tsawonsa ya kai misalin wato wato wato mita goma sha shida wa ardan 15 wato aikin mazala yake aikin mazala tsawon da ya ke misalin wato mita goma sha shida faɗin da kuma mita goma sha biyar wato da kurbi minhu bai da babu jibril wa babu nisa a kusa da shi kuma daga tsakanin kofar jibril zuwa kofar mata ba halu ahlus sufa a nan bikiran ne ake cewa gurin ahlus sufa inda sufa yake zama cikin kofi ya hanga da wata mutum al-ma'ruf al-yawma bi dikkat al-adawat amma a yanzu an fitar da zarzan tukashin a gaba amma da shi ne wurin ahalin sufa inda Allah yake cewa da maza ba suna da nama wakil na saka ma da ke da kuna ta hujjai saboda ko faɗa shi a nan ne da annabi ya fito zai da ra'a da ya fito zai da ra'a da Allah yake cewa ya yi kujera da shi kansa wajen zama da waɗannan masu ambatan Allah safa da yamma suna nufin zafin Allah ba abin da suke yi za su kawo ma'ana ke yanzu an fice masa da fitar a gaba wa dubu isna ashirin fitar kuma tsayinsa wato mita goma sha biyu wa arzuhu tamanin su fadinsa kuma wato mita takwas murtafi'un an arzul mafsidi bi qalilin min zira amma yana da dan tudu a wancan lokacin girma yanzu ba an yi shi kamar da kanta da laka ya kai kuma misalin wato a biraki da haka shi wajen وهناك يجب قدام المدينة الشريفة أنا أقول لما حاجبنا تكي يجب أن أعيش من الله يبقى بكي يكي تعبوا عشان تاكي تقول لك كسر أدوات وجدد الأدوات أدوات كل سنة ما تقول بابني أكي شمس الهوضة بابا بابا بابني mutanen yamin jibuti yawa wacce ta yamin ita ce kawo wasu abokan hadiya fice yasu kamar da ake fice da kan sauyi an cire musu wasu sha'awa na mata an fice yasu ko sha'awar mata ba ta shi tsawo a cikin tsawon sallar na mata suke shiga kuma gyara su da wasu wata sha'awar mata ba kuma su ne hajjiyar aikin maza Allah ko zai zama da wasu shi ne shi umar da zai aiki a cikin diwani walam tunkir ayyamu wa qatiya jalisa ma'al agawati al-burri wal fikr al-abada yau da gobe wasu kan na manta wa qatiya lokacin da yake samu mai dadi a gidan annabi jalisa ma'al agawati al-burri ina mai zama da babanni waɗanda suka masu harshe suna da wasu suke nema a zuwa maza ba wanda suke tsawata a lokacin da gaske gida ya kulle a cikin daga abin in kina gida jiran cike na tara bukatun zan gaya wata da zai ba shi kulle sai yanzu zai zama ba to ba kuma ya alaika da zan zai zama salamu wa jamtu wacce jiri ma ku kin zama ba da ana amsala da bane manzo Allah wa jamtu sai yanzu na baki na kulle na kana magana wacce da shi ma ku kin amma ka san abin da na koyi a raina yi wala ka faga dan da abin da ya buya ba sai na kawo ka ji rubuta ka a azdu hajati aw su zaidi alai ka salatu Allah wa sallam alma sai ba na fatu da su ne ko ni shule ko ya shiga wani salatu Allah ya amma sallah ta bada gari ka wa sallam alma wannan da shi a gawa Allah ya kara musu yadda وهناك يجب قدام الشريفة على أن حاجبات أي من الله سبحانه وتعالى في كتابه ورئيسهم الشيخ خليل shugaban su gaba ɗaya a wannan lokaci shi ne shehu khalil khalil da ba shi ne hadimin shi ne hadimin kofa ai za a ila hadisa ba oh oh قالوا ده شيء عكرة وشيء جوات وطنش وحبيب قبل عايش والحرم النبوي الشريف مع عمله خاص بالكهرباء شيء ما هو مثلا ناس من الله حرم من الله في زمن أبو شيء هنا أنا معي كذا شو مسمى من هذا الحج فيكون كل الليل مشرك مشرك أعراض شيء ذا أول ذلك بعد ذلك أن سوى تجوزنا حسي قال عنوان محمد يا خالد ولا عشان عشان ما الله شجعت ولا على طيب أفضل صلاة وصلاة صلى الله عليه وسلم نعم ونجي بذلك ذلك بعد رزق الله وخير أحبابنا أصدق في ربوبيته والقيام في كل ربوبيته والأمر إلى الحرمين الشريفين أن من رتب أجر من رتب ويتولانا ويتولاه فهو يتولى صالح العالم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله wannan shi ne ƙarshen wannan rahila lafiya kuma lafiya. Insha Allah kuma za mu karanta rahila kuma shi. Wannan shi ne ƙarshen yawwa da shi da kuma daga nan zai ƙasa wanda yake mana tunani kuma ya haɗa mara a muskin Allah ya yi. Insha Allah kuma ya haɗa mara gobe za a yi abuwa za mu samu mata su da kudi su da ba na fara. Insha Allah ba ni nan insha Allah da shi da kan ka da tafiya ne da kuma a laraba da Alhamdu za a yi.
Na'am.
Insha Allah. Allah ya kawo Allah shi ya yi ya yi ya yi kuma da mutum da kawo Allah ya samu kawo da lafiya ba da mala ta kawo alheri ya mala ta kawo alheri da mun ga wala iya mun an da gari Allah ya mana mutum Allah ya mana arziki ya rawa kan da kuma Amin.
da mun ji kana wani ko wani da Allah huwa abin da wannan kare kuma Allah bai da lafiya kuma malaria da malaria da sallallahu alaihi wasallam azumin da shi wa zaɓi bayan wani a cikin wannan wato kuwa wannan rayuwa da aka yi to Allah ya amsa wannan Eh, Allah ya azurta mu komawa haramai da sharifai da marra bayan marra kamar da shi wa zaɓi sai da Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara wannan azumi ta zuwa mu ta zuwa mu ta zuwa ta ziyara ta jin daɗi mu je mu musu kuma barka da sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana Allah ya mu ce mana Allah ya mu da Allah ya kawo lafiya barka da sallallahu alaihi wa sallam Allah ya duka bukatu da suka lafiya da zuwa lafiya bukatu da Allah ya musu kuma Allah ya jana bukatu ba da yawan Allah ya kara musu lafiya da kara shi a fikau sai ka nan sallah sallah Allah cikin muradu da cikin sai ka nan sallah sallah wannan Allah ya kara adalci Allah ya kara lafiya Allah ya kara masa arziki Allah ya yawaita arziki da Allah ya kiyaye duka musiba da ana rayuwa gida sai ka nan sallah Allah ya kara fata da kasa fat اللهم صل على وكل ذي حول وزير فقل يبادك عبر الذنوب وقابل التوب نقض القوم بشيء وجود باقي سائبا بوجه مبارك تنزلني وارفعنا جميع من قتلني اجري وخيري وارزاقي سمعتي وعزي من اخلاقي نعلم العز وأوقات مننا فذلك الهم وعز مننا فلن يغالي منه ولا بلاه فجمع له كفي كرام لئن لهم الليل الحديدا بما أردت غير قيودا نراهم بالبث والنفاق أريد أن أتم على ذلك يمنا وسعا وبذلا سائلا سمع لأعمالي وأفعالنا من كلمته الدين الزوائي وأنت الذي قدير وزين بعد المنى ومراتني أولا وآخرتي آخرتي أولا سال عن الأحباب كل خيري وبلغته منك كل خيري لا لهم تنافس في المال إن كل ما يرونه الأنفال أي الأمور سلكوا بنياني ونجنا من غضب ونقم مصدقين متصدقين وصائمين الدهر هابدين وهم نفوس الغم والأموال كالمؤمنين حبك أعوالا علم آياتي بسر الذات وسر الأسماء والصفات رب على رب وكم يسرنا لقد قصدت عن كلهم نيلا كما تبلغ العبد السعي فيما مضى فاكرا الاملا انت الذي ترزق
لك ربنا وكرمه في كل شيء خيره وكل يا رب بالهادي وتعب الهادي وكشف سعد كل شر بعد ربنا من عجب الامين كل مراجعه بكل عدله ويقويه عاجلا بالاجابه وحب العجله لما تعودت على دين الرسل كل المطالب وإني قلت ما قد أمت حيضا من ربي بل كل ما أمت شكرت عودي نعمه بذلك وباطني أصدقني بالغيب والمواجد زال تكبري وذاك عزم ويبتوى وراء الشكر سبحانه يعبد ما يوجه وليس للعبد سواه قوته بئس ترك انني مغلوب وله هو الخبير المسرور نسير يا نسير يا نسير فاعرف انك الكثير أريان أنك المريد ولا يكون غير ما تريد أدعو وجدك يا المريد وكيف تنزل له ما لا يريد يتبعني العدو فينا وخذوا انه العاجزين لا تبغي من اعذاره بيانا فقد بغى عن بلينا عدو كان منكرا عليه ودرس يوم عليه قلت من ذوي ولذي خيره والشكر على رسول خيره نعم الدليل من جاءه وسندا إن أبدي أمرك عوت السمد أزار نصرا قريبا يا ربي والذي لا ولا توازن متين يا متين يا متين بك تتسعد ما أقول أجب بين الرايا زعيما لم يكن أخيرا ولو حبيبا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تصنع ما أقول قل الذي ظلمت يستعجلي فإنما أمرت لم يعجلي يا رب بالمال لتقواك وقل الذي قاله ونسى الذي تصلي على المختار وآله وتأتي الأبرار يا رب بالذات وبالصفات فقل لنا من سائر الحالات سمع قلوبنا على الايمان واجعلنا يا رب اللسان انظر الينا وانصر الذين اجر حقوقنا وعز دينا وهب لنا ذريه مباركه تقول لله بلا مشاركه وجاز عني كل من قد عادنا إلي جرت الجزاء العسل بالمرتبى الجميل يوم الماشر غير ولا من قيود بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وصار بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وقال بالخير لنا وعمما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وبلغ الخاتم لما سبق الناس والعادي الى صراطك المستقيم وعلى آله أجمعين
Amin shehu.